إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da saduwa a yau hudu ga watan ramadan hijira ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1444 hijiriya shi kuma ya daidai da 26 ga watan march shekara ta 2023 miladiya tafsirinmu na wannan sura suratu ali imran inda muka tsaya kan aya ta 99 haka ne ko za mu tashi kuma kan aya ta ɗari daidai a tafsirin wannan masallaci na masjid imam ahmad bin hanbal da ke nan garin gusau a jihar zamfara najeriya muna fata allah ta'ala ya dace da mu yi muna gamsakatar da abin da muke karanta malam su أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين نعم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى يتي يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم الله سبحانه وتعالى bayan ya gaya mana ayoyi guda biyu da gabaci wannan fadin Allah ta'ala qul ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayati llahi wa antum shuhada wallahu takfuruna bi ayati llahi wallahu shahidun ala ma ta'malun da kuma qul ya ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha iwajan wa anta وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون ولنا آيوي da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayani akan su ya kira waɗannan waɗanda suka san ahlul kitabi dan a lura da su me yasa suke kafirce ma ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala sannan Allah ta'ala ƙara kiran su cewa me yasa kuke kaurace kuke katange mutane daga bin hanyar Allah madidiciya kuke aikata abin da ba daidai ba bayan kuma ku hakika kun san cewa Allah ta'ala ba ga falalle ba ne a kan abin da kuke aikatawa to wannan abubuwa da Allah ta'ala ya kira su a kansu sai ya zama an gama da babin kafirai sai Allah ya dawo babin musulmai dan kada su koyi da irin waɗancan abin da kafiran suke yi Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya kullu suka zance masu imani in tuti'u fariqan min allazina utul kitaba in har za ku yi da'a ko za ku dinga bin son zuciyarku ko kuna miƙa al'amarinku ko kuna yin da'ar dai ga waɗanda aka ba su littafi ma'ana yahudu da nasara wanda suka gabace ku in dai har za ku dinga yi musu da'a da biyayya akan abin da suke kiran ku zuwa gare shi to ku sani yarjukum an yarjukum ba'da imanikum za su dawo da ku baya bayan kun zama masu imani ma'ana za su kafirtar da ku irin yadda su kafirce mu Allah subhanahu wata'ala haka nan kuma za su kafirtar da ku su sa ku rabu da addinin su sa ku zama kafirai ba wanda ba mutanen kirki ba ba da imani kuma kafirina bayan kuna masu imani za ku dawo kafirai abin nufi a nan shine Allah subhanahu wata'ala yana kiran muminai bayan ya gama da kafiran sai da yana kiran muminai cewa ya ayyuhal ladina amanu ya kullu suka sace masu imani in shine shartiya din in harafi da shartiya in dai har kun yi ɗa'a ga waɗansu daga cikin ma'abota littafi kuka dinga bin ɗa'a gare su kuna bin masu abin da suke so za su raba ku da addininku su mai da ku zuwa kafirci malaman tafsiri suka ce wannan ayar Allah ta'ala ya saukar da ita ne kamar yadda muka sani wannan sura gaba daya madaniya ce to bayan Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam musulunci ya samu tamkini ya samu gindin zama a garin Madina to an samu waɗanda kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zo garin Madina ya tarar da Aus da Khazraj manyan ƙabilu ne na larabawa da suke garin madina kuma suna da saɓani a tsakaninsu an yi yaƙe-yaƙe tsakanin samar shekara ɗari yaƙi yana iya faruwa saboda wani ya ma wani zambo na waka wannan ya gaya ma wannan magana banza a waka wannan ya kai zuwa ga ta'addanci a yi yaƙi samar shekara ɗari ana waƙi wannan su gada ɗayan suka zo su gada jikoki ma su gada kai wata ma dalilin tana kaɗa miya ta jefar da mafirkinta na kada miya wata ɗan ƙabila ta ta taka ya zama rigima tsakanin a kan ƙwai sai a zo a yi rigima in ka zo wannan ta yi ƙwai wannan ya zo taka ya fasa sai zama yaƙi a tsakanin su to babu zaman lafiya tsakanin larabawa kafin zuwa musulunci aus da khazraj manyan ƙabilun da suka shahara da wannan fitina a tsakanin su to bayan zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya dawo da martabar waɗannan mutane ya haɗa kalmarsu tare da haɗa kalma guda ɗaya da suke tafiya a kanta dalilin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musulunci ya zo ya wanke wancan da'awa ta jahiliya musulunci ya korar da wannan ƙabilanci musulunci ya korar da duk abin da suke tafiya a kansa sai ya zama Allah ya haɗa zukatansa ya zo waje ɗaya to kuma sai bayan wannan sai aka samu wasu sun zo sun zauna a masallaci suna tuna musu irin ta'addancin da aka yi a da irin ƙwaruwar da ake musu ma'ana ku kabila aus khazraj fa sun samu dama akan kurana kaza ta yanda suka halakar da ku suka yi mau kaza suka yi mau kaza inda aka samu jarumin ku waccan kabila ta kashe shi an samu jarumin waɗannan kabila aus ta kashe na khazraj khazraj ko kabila aus sun kashe shi aka dinga tuno musu da abubuwan ta'addanci da ake musu wanda aka bi ta kansu aka kashe su da wanda aka sare kansu da wanda aka halibe su da kifiya da wanda aka daure su har suka mutu da wanda aka kama bayansu sai aka dinga tuno ma mutane abin da ya wuce kun fahimta sai wannan abin ya dinga damun ya zama cewa an tona musu da mikin da suka warke da gare shi an sake ziga su yanzu jaruman cikin su an sake tado musu da tsini da kainin su cewa fa ya kamata ku za ku sake ɗaukar fansa a kan abin da aka yi muku a jahiliya to har sun yarda da wannan kowa ya ɗauko makami au suka yi sau da makamin su khazraj suka yi saboda makaminsu kowa ya shirya aka turo kwamandoji da jagorori da kowace ƙabila don ai wannan yaƙin suna wannan sai labari ya iske manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ga ƙabila aus da khazraj sun samu kawunan su a matsayin waɗanda aka ziga kafirai sun ziga su suna tuna musu abin da ya wuce na baya don haka ya kamata zo ɗauki fansa ga su gaba ɗayan a yanzu sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zo kalle ta ce wane ne ya ziga su sai aka ce shaf bin qais al-yahudi shi ne wanda ya ziga wannan fitina ɗin ba yahude ne wanda yanzu baya kallon za su iya samun nasara akan musulmai da aka ji yaki wannan kuma ta ƙare amma idan maƙiyinka ya gaba zai iya samun nasara kanka ba sai ya haɗa ka faɗa da masoyinka sai ya zama ko ka yi nasara kansa ko ya nasara kanka shi dai yanzu bukatarsa ta biya cewa an bata ma lokaci an zubar maka da jini an bata ma dukiya an sake bata maka suna an yi kaza an yi kaza yanzu bukatar ta biya kun fahimta to shaf ibn qais al-yahudi shi ya dauko wannan fitinar ya dinga dauko waƙoƙi na jahiliya yana yi yana ziga irin kamar da an tara ibn shaddad yake cewa idza kana wahidun fina fi qabilatin علاها وإن أدى الخناق هماها وما استورت إلا وقد كان شيخا وما اختبر إلا وقد كان فتاها yake mu a cikinmu a zuri'armu a danginmu a jininmu idan mu ta ɗaya tashi ya wakilci ƙabila ga baki ɗayansu da haka ku yi hankali da mu ɗaya daga cikinmu wakilin ƙabila ne gaba ɗaya idan an zo ana maganar yaƙi shine jaruminmu in zo an maganar shawara ake yi shine kuma dattijanmu da haka mu ba banza a cikinmu duk wanda kuka ne a cikinmu jajirtacce ne da irin wannan zigar sai kai musu tasiri har suka yi da za su yi fada ga su a sau guda biyu kuna kallo sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo tsakanin su yake cewa yanzu ku ban same ku akan bata ba Allah ta'ala shirye da ku da ni ban same ku matalauta ba Allah ta'ala ya wadata da ku da ni ba ban same ku an rabe ba Allah hada ku dalili na dan me za ku dinga koma zuwa ga jahiliya sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta musu wannan aya ya ayyuhal ladzina amanu in tuti'u fariqan min alladzina utul kitabi yurajju kitaba yurjukum ba'da imanikum kafirina ya ku wanda suka yi imani idan za ku dinga yin da'a ga wani bangare na ma'abota littafi ma'ana yahudawa ko nasara za ku dinga bin zigarsu ku dinga bin maganganunsu kuna bin tabarkinsu wallahi ya raddukun ba da imanikum za su ta ku dawo daga imanin ku koma mai kafirai kamar da suke kafirai shi kafir ya san akan bata yake ba kafirin da ya zai akan shirya yake duk kafirin da ka gani wallahi zuciyar ta gaya mai akan bata yake inadi ne da taurin kai ya hana shi ya ce la ilaha illallah amma ba wani kafirin da ke ganin cewa ya kan daidai yake duk sun imani da cewa kan bata su ku da kuke kan shari'a yanzu ku suke mahasada ku suke mafakin ciki saboda sun san makomar ku tace aljanna su ko makomar su tace ina wuta to ya za su zugo ku su hana ku bin hanyar Allah su raba ku da addinin ku ya zama kun dawo ko rabu da addini kun zama an yi fado guzuma yar kwance uwa kwance to shine Allah ke jan hankalin musulmai da cewa ya ayyuhal ladaina amanu ya ku wanda suka yi imani kuka ba da gaskiya da imanin in tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba yardukum ba'da imanikum kafir in za ku dinga biye biyen su zon zakatun kuna da'a da wayannan kafiran wallahi za su raba ku da addinin haka take har yanzu bata canza ba in dai za ka dinga bin kafiri yau yayi ka zaka ce ya burge ka gobe yayi ka zaka ce ya burge ka wallahi da sanin za ku rabu da addinin da sannu za ku rabu da addini ku koma ba ku da ruhin musulunci ba ku da tasirin addini in an zo ana sukar addini ma ba ka jin zafi a ranka saboda ne saboda ka narke ka zama iri iri kai da su ka je inda ake cakuduwa tsakanin musulmi da kafirai ko nan abuja ka je sai ka ga daga lokacin da aka ce watan sha ya kama kowa ya fara kama harkar new year an fara shirye-shiryen kirsimati duk gari ya ɗauka a dinga sa fulawa ana sa barewa ana sa hotuna ana kaza ana sa fitilu wanda suke nuna alamar marabar kirsimati to lalacewar wasu musulmai sai ga idan yana abokinka kirista ko ɗan ofisinsu sai ke mai hafi christmas hafi new year ana tagesa ana ana ma juna murna da sannu za ka bar ruhin musuluncinka ka koma kana ganin to wai ne ne bambanci ma tsakanin kai da shi me ya sa ake rigima me ya sa ake cewa karka bi shi me ya sa ake cewa ka kyale shi me kana ganin yana da kirki kun zauna lafiya in ya so lemu sai ya ma bismillah in ka so kai kuma ba lalle bane kamar su bismillah ya akhi shi musulmi a ko ina yake jagora ne jakada ne na addinin sa ya bayyana manufar musulunci Allah ta'ala zai taimake sa karka duka zalunci wanda ba musulmi ba dan Allah bai rin zalunci karka zalunci kirista kamar yanzu da Allah ba musulmi shugabancin ƙasa ba dalilin da za su girta saboda kirta ba zaɓi shugaba ba a'a adalci aka ci aima kowa wala jirman da kuma shan'a da qawmin ala Allah ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wala tansawu al-fadla bainakum adalci Allah ta'ala yake so ai karka zalunci kowa in kana shugaba a ofis karka zalunci wanda ba musulmi ba dan yana kirista ba a baka haƙƙin ka cuce shi kamar adalci ka zauna lafiya da shi wannan shi zai sa su yi kwaɗayin naka addinin su gane kai ba mutumin banza ba ne ba zalibi ba ne babu wani kuma makarkashiya da wani mitin da musulmai ke haɗuwa suna yi a masallaci don su ce da kafare babu nan masallaci masallaci da yawa ne a ƙasar nan babu inda ake zauna a ce ku zo mai mitin mu farma kafarai ku zo mai mitin mu kashe su ba a wannan a musulunci ba a yi in kuma akwai musulmin da sa ana yi bismillah amma abin da suke yi shi zika zanzu shi muke musu ka san ka da kirki ka da wankakken zuciya sai ka tsammanin kowa haka yake in ba ka da kirki ba ka da mutunci ba ka da gaskiya sai ka tsammanin kowa ɗin to Allah ya tsare mu shugabanci in Allah ba ka yi kowa adalci ka zauna lafiya da kowa to haka Allah ta'ala ce ka yi hankali da addininka da sanni sanni za su dinga jawo ka har ka raba kanka da addinin baka sani ba wa kaifa tatfuruna Allah ta'ala ce dan me za ku kafirce mu Allah wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluhu bayan ana karanta muku ayoyin Allah a tsakaninku kuma a cikinku akwai annabin Allah waman ya a tasin billahi faƙad huje ila suratun mustaqim duk wanda ya riko da igiyar Allah duk wanda ya riko da addini wanda ya riko da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faqad huje ila suratun mustaqim haqiqa tabbas an shirye da wannan zuwa ga hanya madinaciya jama'a kun fahimta Allah ta'ala ce wa kaifa takfuruna ku kafirai dan me ta kuke kafirce mu Allah ku wayanda suke tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam dan me kuke kafirce mu Allah wa kaifa takfuruna dan me za ku kafirce wa antum tutla alaikum ayatullahi bayan gashi ana karanta muku ayoyin Allah Qur'ani na sauka ya ce abinda kuke da biya kai duka ba daidai bane ku bari ku kama gaskiya in dai kuma abota littafi ne kun yi imani da Allah ne to ku zo ku riko da addini ku bar abin da ba addini bane amma ba su ba za su shi kiristanci in dai ka iya turanci ka iya rawa ka iya zanzaro da sa necktie ka shaƙe wuya ka dinga tafi ka iya ihu to kai ka zama liman ba wani abu wai fatawa ba wani abu bincike na ilimi ba wani abu sunansa imani in dai za ka zo kana hallelujah a kada ganga ka yi rawa ka yi rawa ka yi tafi a maka tafi shi kenan ka zama fast in ka je ka sai bible ɗin kaɗan dubu biyu shi kenan za ka dinka karɓar kuɗi kai mara lafi shi za Allah ta'ala ya zarge su kuma hanyar sun kasa sauka ka wani zarge cewa ibada suke ita ce ne muka'an wata tafiya sai dai ihu da tari kawai suke kuma sun kasa sauka akan wani ihu da tarin dan suke karya muke ba su iya ba kaga Allah ya zarge su labu kuma kansu suka gani to Allah sai ce antum tutla alaikum ayatullah gashi ana karanta muku ayoyin Allah wa fikum rasuluhu kuma akwai manzo a cikin akwai manzo a cikin me yasa za ku fata duk dalilan da za ku zama shiryayyu ga sunan dama ɗayan biyu ne ko ka ga annabi ya maka wa'azi ko ya bar maka littafin da aka aiko shi to mu yanzu babu annabi a cikin mu amma kuma bitula alaina ayatullah ana karanta mana ayoyin Allah ga alqur'ani kamar da zo hadisi ingantacce da ruwaye mabambanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni taraktum ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba na bar muku abuwa guda biyu in kuka yi riko da su ba za ku tabbata ba kitabullahi wa sunnati na bar muku littafin Allah da kuma sunna littafin Allah da sunna nabi sallallahu alaihi wasallam in kana riko da su ba za ka bata sannan Allah ta'ala daga cikin sunnarsa bai kasance mai halakar da mutane ba ma dama annabi na cikin su in bayan annabi ya wuce in suna istighfari Allah bai halakar da su wa ma kana Allah yu'azimuhum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azimuhum wa hum yastaghfirun in dai annabi na cikin ku Allah ba zai halakar da ku in kuma kuna istighfari Allah ba zai halaka da ku an fahimta to yau babu annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin mu amma kuma ya bar mana littafin sa ya bar mana sakon sa to me zai sa mu halaka me zai sa a bata to duk wanda ya bata to da gangan ya bata li yahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina awwan a fili fili ka bi annabi ka zama duk wanda ya bata to bala'in kiyayya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam cikin zuciyarsa za ka yi mata amma idan za ka bi annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu zai bata kai jama'a mun fahimta sai Allah ta'ala ce wa man ya'tasim billahi duk wanda ya riko da igiyar Allah ya riko da shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala faqad hudiya ila siratal mustaqim lalle hakika an shirya da shi zuwa ga hanya madidiciya Allah ka shirya da mu zuwa ga hanya mai na يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Allah ya gama da magana akan kafirai sai da kuma magana akan muminai masu imani Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wanda suka bada imani da gaskiya muminai ittaqullaha haqqa tuqatih ku ji tsoron Allah mafi tsananin tsoron Allah ma'ana ku tsoron Allah ku ya kai ƙarshe ya kai gaya shine umarnin da Allah ta'ala ke bayarwa ittaqullaha haqqa tuqatih ku ji tsoron Allah mafi girman jin tsoronsa wala ta mutu ne illa wa antum muslimun kada ku yadda ku mutu face kuna masu miƙa wuya ga Allah subhanahu wata'ala akan umarni da yake umarta a umartu da shi halin da yake kuma a hannu da shi malamai suka ce ya ayyu allazina amanu Allah ya kira masu imani ne zalla dan su saurari bayanin da zai musu sai ce ittaqullaha haqqa tuqatih ku ji tsoron Allah mafi gaskiyar tsoron Allah bayan ka imanin kuma Allah kira ka da cewa ƙarjin tsoronsa tsoron kuma haƙa tuƙati mafi ƙololuwar tsoronsa wala ta mutu ne illa wa an mutu kuma kada ku yadda ku mutu face kuna masu miƙa wuya a balaga alƙur'ani in ka kalli siyakin zaga kiran da Allah ta'ala ke a nan kira ne na musamman ba kira bane na gama gari ba domin cewa ya ayyuhal ladina amanu sai da aka fara istinaf na kira na mutane masu kima da daraja wanda an san sun riga da sun samu ba ce ya ayyuhan nasu sai Allah ce ya ayyuhan ladina amanu ya kuna kai imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah haqqa tuqati mafi kololon tsoron wanda kaga ba kowa shi ba cikin wannan magana bace zababu Allah ta'ala ke magana da su ga magarin musulmi ya shiga amma kai tsaye bai kai martabar da shi ake magana to waɗansu malamai suka ce wannan ayar an shafe ta da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala menene fattakullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah iya iyawar saboda wancan na farko an yi umarni yin tsoron Allah iya ƙarshe jin tsoron Allah shine siffantuwa da abin da yake ka siffanci da shi da hannuwa da abin da yake ka hannu kauce mu abinda Allah ce kaucewa sai aka samu musulmai da yawa suna iya sabo musulmai da yawa suna iya kuskure musulmai da yawa suna samun zaniya musulmai da yawa suna ganganci duk waɗannan ababen suna daga cikin abin da suka ci karo da umarnin Allah subhanahu ta'ala jin tsoron sa saboda at-taqwa jin tsoron Allah shine taka tsantsan kamar da sayyidina Abubakar radiyallahu an almajiran suka tambaye shi ma hiya taqwa me at-taqwa sai ce ka taɓa bin hanya wata ke da kaya a cikinta sai ce na taɓa ce ya kake tafiya sai ce ta ka tsantsan nake yi inda zan ɗaura wannan ƙafar sai na natsu na kula in na ɗauke wannan ƙafar kafin ɗaura ta wani waje sai na yi taka tsantsan na kula ita fa kazalika yi takwa ta bi hanya mai kwalba mai kaya mai duwatsu ba gudu kake yi da kafafen ka ko kana yi a hankali kana bi ina zan taka ina zan tsallake wannan ita ce a takwa taka tsantsan wajen inda za ka dinga bi to sai suka ce fa kazalika a wajen umarnin Allah in ka zo za ka ci abinci ka san menene za ka ci a ina aka samu a halalin am haram a min halalin am min haram daga halal ne ko daga haram ne in za ka sa sutura daga halal ne ko daga haram ne duk abin da za ka yi ya zama kana tsayawa kana kula da menene Allah ya umarni a cikin menene ya hani akan jama'a kun fahimta hadhihi hiya taqwa mahallin taqwa kuma yana cikin zuciya to zuciya ita ce take fito da ko take bijiro da al'amura na hannu ya taba ko idanu su gani ko kunne ya saurara ko kuma kafafu su je zuciya take kimta wannan ababen su kuma in kawai yan sako ne shi za a ranar kiyama idan Allah ta'ala ya tashi azabta da bawa shaidar da za a nema wajen tabbatar da azabar gabobin za a yi tambaya a kansu yau mata shahadu alaihim alfinatuhum وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون أرانا جبوا منك لذات بار الشيدة سيباوى من زوجير يقوم يكتيا تيوى لما شهدتم علينا ياكو جبوا من ذكي تم يكو بار الشيدة أكن جنجر ذكي تيوى جاء أبن دمك أيكتا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء ubangijin da ke ba mu komai ikon motsi da magana shi ba mu ikon motsi da magana da haka bayan da za a yi bayan da za a yi zuciya ta kimta shi ke kuma an ji an yi fa rai ɗan adam kowane ɗan adam yana da rai guda uku ma'ana zuciya da suke da rai to kala uku ɗan adam yake da shi ba ina nufin in ranka ɗaya fita na duniya nan ba shi yake nufi ba ma'ana kana da rayuwa iri guda uku a tare kai a kodayaushe qur'ani ya wasafta maka su al-imam ibn qayyim al-jawzi rahimahullahu ta'ala bi kadi dalla dalla cikin tafsir cewa kowanne dan adam ya nafsul lawama ya nafsul mutma'inna ya kuma nafsul amaratun bisu akwai rayuwar da kake ita wadda ta dinga zargin ka in kai kaza dan me yasa kai ka mutum kamar ka ya kamata ya saba ma Allah ba ka jin kunyar Allah zaka dinga zargin kanka sai ga mutum ya fashe na kuka saboda nadamar da yake ya yi saɓon Allah ya zo cikin ɗakin ya kuka wani ya buga maka waya yana tambayar ka yadda ka san wuta za a jefa shi akwai ta baiwa Allah ta kira ni ta buga wani malamin waya bai samu lokacin da saurare ta ba tana gaya mai cewa zuciyar ta kamar irin yan bokon nan ne zuciyar tana kitsa mata wani abu tana ganin akwai wani abu na kafirci kafirci da zuci take gwada mata ta buga malami sai kama bala'i yana bari ta mata fada ya ce za ki kafirta wallahi sai ki tafi wuta kin bari shi ɗaya na miki kuna ta iskanci kuna karanta karancen banza wallahi za ki je wuta sai hankalin ta ya ƙara tashi to an gaya mutum da kusanci da malamin sai ta buga mu waya sai malam na buga malam ya ce wallahi wuta za ni tana kuka ta ce malam zuciyata tana kitsa min laifi ina jin kunyar Allah ina jin nauyin Allah ba ana so ya kona ne a wutar ba malam ba zai iya ba wallahi tun shekaran jiya ban ci abinci ba ko ban yi bacci ba kuka nake yi ina ganin na halaka kan ci tuki ya haƙuri ki ya haƙuri ki nasu take yaushe zan iya natsuwa malam ina ganin ni yar wuta ce kai tsaye na ce kin mutu ta ce ba ta mutu kina raye ta ce tana raye kina damar tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala za ki tuba daga dukkan abin da ke ji na laifi a cikin zuciyarki ke ta istighfari ke ta hailala kina tasbihi kina tahmidi kina halarto da girman Allah a cikin zuciyarki to shi Allah zai tausaya maki zai kwantar maki da hankali zai baki nutsuwa wadda ba za ki je ki shiga wutar ba alhamdulillah a haka ta samu wannan nutsuwa a hankali a hankali har ta dawo tana iya cin abinci ta dawo tana ƙaunar yaranta ma yaranta da kora suke yi saboda tana tsoron kada su yara ne laifin uwansu ya shafe su haka take ta saboda laifi a cikin zuciya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗayan zuciya za ta dinga mai umarni ya saba ma Allah ya saba ma Allah kada ya je ya gaskata wannan abu kar ka gaskata shi kar ka bari zuciyarka ta kunsa ta fito wajen aiki kar ka yi da wannan da kaga wani ka dinga a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allah ta'ala cikin zulfusilat yana cewa wa in ba yanzu gannaka minash shaitan nazghun fasta'id billah da kaji wannan abin to ka dinga a'udhu billahi a'udhu billahi minash shaitanir rajim shaitan ne yake neman zai rinjaye ka ya halaka da kai da kan hanya gaskiya zuwa ga hanya ta halaka kar ka da wannan da yawa abokanmu yan boko da suke turai ana karatu in ya ja ka caza mai kwakwalwa sai fara maka tambayoyi waɗanda za su yi mamaki wanda ya kai shi ga wani tambayi ya ji haɗe in ethic wanda ba su da addini suke gani komai ba daidai ba ne suna kare ta Allah suna zagin Allah su dinga ɗora shi akan halaka matasanmu suna nan saboda talauci ana saya musu iphone wayoyi masu tsada suna barin addini da hausa ba wai da turanci ba da hausa kaga mutum yana zagin addini mutum yana zagin Allah saboda talauci ya sa ya rabu da addini to akwai rai na biyu nafsun ammartin bisu ita ko wannan ran ba abin da ke umarnin karshe ne saba ma Allah ka ci haram ka yi zina ka yi sata ka yi kaza ka yi duk ba komai ita ran ba ta hana ka yin abin bal ma za ta dinga ziga ka aikata abin to amma tun da su ita ta ziga kai lawama kuma daga ba ta tana zarge ka kamar wani ya taɓa mun tambaya a abuja ya ce malam fatawa gari ne ban san shi ba kawai wanda muke tare shi ne yana ce mun malam malam malam no yana ce mun shek afwan to sai fahimci kamar ustazu ne to shi ne yake shek na da tambaya ke bismillah ya ce wai ya yi zina da wata ne zina da wata irin yan iskan yaran da suka bakin hanya yan gudu ibini ya ɗauke ta ya ji ya zina da ita shi bai da lamba waya ce ta matar lamba waya to amma kuɗin da za a biya na zinar ya yi mata transfer a gabanta ta gani cewa successful transfer ta tafi to bayan sun rabu kowa ya kama gabansa an iskancin ya kare sai kudin suka dawo masa ya yi riba wai shi da ke mun fatawa ta yanzu wai ya ci haram ko me ya ci wallah malam wai za haram ya ci ko uban mai ta ci dan banza malam da zai tunye suka yi cin haram ai kare cikin haramun to ka duba wannan bawa Allah wa yanzu na farko dai baya jin kunyar ba ce maka ya zina na biyu baya jin kunyar Allah akan wannan abu kuma wa yanzu shi mai imani ne wai baya fi ta haram wai wai ya zai da kudin karuwa sun yi riba sun dawo to ni dai wallahi ba zan ba ismi ma mai na gaya mai ba saboda da na kalle shi na ga aya kuma rin wai kama wani tambaya sun yi suke kiɗan iskan ka cikakke kai yanzu baka tunanin laifin da kai mu Allah yanzu tambaya kake kuɗi kai ba to ba zan bara fatawar ba mu ji haka to haka Allah ta'ala ce muna to na uku shine nafsun ammartun bi su nafsun lawama nafsun mutma'inna akwai mumini wanda baya yadda ya saba ma Allah baya yadda ya saba ma Allah idan imanin kai imani daidai da mustahabi ba za ka yi Allah in imanin ka ya cika mustahabi ma ba za ka ci me mustahabi abinda in kai ba al'ada ba al'ada to muminin kirki ba yayi saboda yana ganin idan yayi wannan abin ya bata maka kansa lokaci ne da haka ba zai taba yadda yayi abin da yake mustahabi ba mumini yana tsoron ya saba mu Allah yana jin da ya saba mu Allah to halaka da bala'i zai saukan masa a wannan lokaci da ka zai yi taka tsantsan ba zai dai saba mu Allah subhanahu wata'ala ba kamar yadda ɗaya daga cikin magabata ya zo zai mutu sai yarsa tana kuka tana kuka ta ce mai ce mu kuka ne aiki kwantar da hankalinki kanki za ki yi kuka babanki baya saba ma Allah ban san sanin ne saba Allah ba na yi to me da kuka bayan zan je hada Allah gata na tana wajen Allah haka wani malami da ya zo mutuwa yana dan sa wasiya yake karka da ka saba ma Allah a ɗakin nan na yi sauka alqur'ani sama da sau dubu a ɗakin nan da haka ɗakin nan na raya shi ne da ibada ga Allah subhanahu wataala karka yadda a same ka a wajen saba ma Allah cikin wani ɗakin jama'a kun ji mutanen kirki rabbaniyun malamai ma'abuta tsoron Allah wa'anda tunanin su a koda yake shine mai imani da gaskiya da kiyaye mutuncin su a koda yake Allah ka dora maka wannan tsari sai Allah ta'ala ce muna wala tamutunna illa wa antum muslimun ya kuma su imani ku tsara imani kada ku yadda ku mutu face kuna masu miƙa wuya ga Allah subhanahu wata'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu Allah ya da ana gaya mana abinda waɗancan suka yi suna so su raba ku da addinin ku ya yi lajina mu za ta ku in ta tsaye fari kan mila lajina ƙutul kitaba ya rudukun ba da imanikum kafirin kaga za su raba ku da addini to nan kuma sai Allah ta'ala ke sake gaya mu'minai ku mu'minai wa tasimu bi hablillahi jami'a ku yi riko da igiyar Allah gaba ɗaya ku ɗan fari igiyar Allah musulmi ku haɗa kanku musulmi a same ku kalma ɗaya kar ku dinga barin saɓani na muku tasiri a tsakanin wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ku yi riko da igiyar Allah jimanin ku na addini ya tabbata a waje ɗaya kada ku yadda ku rarrabu daga hanyar Allah subhanahu wata'ala wazkuru ni'matallahi alaikum ku dinga tuna ni'imar da Allah ta'ala ya muku idh kuntum a'da'an a yayin da ku kasance maƙiya juna kowa na gaba ɗan uwansa fa'allafa bai na ƙulubi sai Allah ta'ala ya ɗansa ƙanan zukatan yanzu kun zama ‘yan uwa da maƙiya kuke amma yanzu kun zama sama sahabbai kun zama musulmai kun zama soya juna kowa na ƙauna ɗan uwansa ma dalla da ni'ima ta musulunci ya ku bayan Allah musulmi in ya ga musulmi ɗan uwansa daɗi ne al-muslim akhul muslim musulmi dan uwan musulmi ne la ya zalimuhu wa la yahqiru baya cutarsa baya wulakanta shi baya mai komai da kaga musulmi take jihadi da kaga musulmi dadi yake shi saboda kaga wanda ya ba da gaskiya da Allah ya yarda da Allah irin yadda kai ba kai imani da Allah to kai ma ka imani da Allah shi ma imani da Allah sai ka ji dadi a ranka saboda kaga dan uwa shi yasa Abu Idris al-Khawlani yake cewa idan ka baro gabascin duniya za ka je yammacinta to duk musulmin da ka gani ka gaya mai ina gaishe shi ina mai sallama ina ce mai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh saboda dan uwana ne dan uwana ne to Allah yake ce mana fa Allah fa baina qulubikum Allah sai hada tsakanin zakatunku jama'a hadin kai munafurci hadin zakatar shine musulunci Allah ya hada tsakanin zakatunku ba ya haɗa tsakanin kawunanku ba domin da kaji ba hujja ce an taru an mai haɗin kai an mai ke ne an munafurce shi an cuce shi ke za ku dinga cewa mu haɗa kanmu in ku haɗa kai to cuta ba sai dai me mu haɗa zikata zuciyarka ta zama ta buɗe tawo ma ta buɗe kowa yana da gaskiya tsakanin shi ɗan uwan amma in haɗin kai za mu yi to munafurci za mu shi yasa Allah ta'ala ke cewa ya tabu ta tabuhum jami'an wa qulubuhum shatta kana tsammanin kansa a hade ki amma zuka kansa a hade kaga muna fahimta to ba Bahaushe ya yi kuskure a wannan karin magana yace ya kamata a dinga hada kai a hada kai da wata ma'ana a taimaki juna ko a cuci juna to yin a taimaki juna ne sai mu karba in kuma a cuci juna ne to wancan kasan da ake fassara ta ai an mawa na haɗin kai an mai taron dangi an wulaƙanta shi ko an cuce shi to Allah baya son wannan Allah yana son musulmi su haɗa kawunansu su taimaki junansu saboda su kai zuwa ga gaci na abin da Allah subhanahu wataala ya musu umarni a kansa Allah ka ba mu iko haɗa zukatan mu fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana kuka waye gari yanzu da kuna kun zama ƴan uwan juna da kamar yadda muka faɗa aus da khazraj duk makiya juna ne sahabiwa ne suna fara sahabiwa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farkon abin da zai fara haddasa a Madina shine ne ƴan uwan tsakanin muhajir da ansar ce wani ɗan uwanka ne sai ga mutum ya ɗauki sahabi mutumin madina ya ɗauki mutumin makka ya tafi shi gidansa ya ce matarsa ga ɗan uwana ya zo wannan ɗan uwana ne na musulunci ya ce zauna a kawo mai abinci ya ce nan gidan ɗaki kaza ne zan raba biyu in baka rabi kai ka ɗauki rabi kai ɗan uwana ne ha ina da mata biyu uku hudu ka duba cikin su wace ce kake so zan sace ta in ta gama idda ka aure ta kuna da na iman na gaji dabino tushiya dubu a wajen babana na ƙaga gida biyu ni ɗari biyar ke ɗari biyar duk ɓangaren da ya maka ɗauka sai mumini sai mumini shi mumini ɗan uwan mumini ne kamar yadda malamai ke cewa in kai haka ka ciro kuɗi a cikin aljihun abokin ka baka haka ya kama ba to akwai imani malamin ji imani gaje ga komai na ga na ciro kayan shiru kai ma imani ya tabbata ne ko mu rike a'a kai da faɗi gaskiya a'a faɗi gaskiya to mumini idan ya sa hannu a cikin aljihun mumini dan uwansa kawai da kai yake baya tambayar nawa ka ɗebo ko kuma nawa ka kama hannun mutum a bari za ka kawai ka ce alhamdulillah alhamdulillah dan uwana ne mumini jama'a kuna da imanin kuwa al-imam al-ghazali rahimahullahu ta'ala a cikin ihya ulumuddin yana cewa magabata suka ce ba za ka zama mutumin kirki ba har sai abokinka zai iya zuwa gidanka ya karbo abincinka ya cinye bai gaya maka ba bai nemi izininka ba ya tafi sa in ka zo ka tambaya ina abinci na cewa ne ake yake ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Allah ya gode maka da ka sa akwai wanda ke ganin na isa ya yi min wannan alhamdulillah wannan kai mala haruna ƙauyen ku ana haka kana wani zabbiya na haƙwara da mutane suna da kirki yanzu sun lalace da kowa yana iya ba ka abinci ba ruwan ka ga bahaushe a da mutumin kirki ne yanzu ne ya zama mutumin banza domin duk gidan da ka je akwai masaki kun san masaki ko ko yara yaran nan ba ku sani ba sai mu tsofaffi mu muka sani masaki ƙwariya ce da ake rataye ta da igiya in aka yi abinci sai a zuba a zuba a zuba a je aji a sama domin tsoron bakon dare ya faɗo ba ba abin da zai sai an tashi an dafa a'a already ga abinci da ya zo kawai sauke wannan ƙwariya za a yi a zuba mai abinci a zuba mai miya ya ciye koshi komin dare ka zo wallahi ka saba ne karamci ke idan aka waye gari ba bakon da Allah ya koro to ya zama mai dumame sai a dumama ma da lar dumame amma wanda jama'a da yawa suka sa hannun su to amma yanzu kowa ya zama dan boko mutum daya mata daya indomi ce za a dafa da kwai biyu da tsokan nama biyu wannan talauci Allah ya Allah sauke mana wai ka zo ka ga mutum an mai abinci an ajiye akan teburin da wai jadi to sai dai sai dai a sake ba muku wani ban yi tsammanin zaka zo da baki ba ke matsiya ce ina ce da baki daga dafa abinci ba ba almubazarci bane ku dafa Allah ya kawo mai ci amma ga wai ɗan matan yanzu ba su iya dafa abinci ba in ka je wani abinci ma da ake na marowa ta mala wata yayi abinci a sashi a leda ni wanne shekantaka ba kusa da za a dinin jama'a lafiya abinci amma an ɗaure mu kowa nashi a leda an za cikin kwano haji kwaya biyu kwaya uku shike in ka za ta iya cinye biyun shike in ka ci ɗaya kuma shike to bari ma ku ji shi sa abinci ma a leda ma gidaranci ne ba wayewa ba ce mu aboku ba wayewa ba ne sa abinci a leda gidaranci ne ɗan mata ku daina saboda ledar politin ce politin kuma chemical ne idan ta ji zafi saki take yi chemical din tana extracting suna dawa cikin abinci kuma kuna ba mutane suna ci shi yasa duk mazan ba su da lafiya ku ta bugo waya kuna fatawa ke shi kashe mijinki da kanki ka fi zabuwa ya kashe shi leda ta kashe shi akwai ababe da mu a agric mun san cewa takin zamani da muke amfani shi a gona mun san baya da kyau na zamani amma tunda mutane suna son kuɗi haka nan muke buga aiki mu yi muku noma mu bu- muku taki ku saya haka shi kan organic food takin gargajiya in aka yi amfani da shi a gona amfanin ya fi tsada sama da wanda aka yi takin zamani in ka je manya-manyan shaguna za ka yi to maki sai ga mutum ya zo ya tara bola ungosu yana ɗiba yana kaiwa gona bai tsaya ya auna ya ga me a cikin wannan takin ba fertility gradient guda nawa ne a cikin nutrient element primary element da secondary element da tertiary element mai gradient sun gaba daya kawai da ya ɗibi ƙasa ya ja sake zuwa ma ƙasa wannan bola da kuke kaiwa gona wahala ce ba irin wannan bola da kuke kaiwa itace a irin bola da larabawa turawa wanda mutum biyu uku za zo a kawo musu rago in ka ci ka ci wannan ɗan ci kenan kowa ya ƙoshi sai a ji a zuwa shi a bola ya riɓe shi ne takin gargajiya ba wannan bola ba me a cikin bola tamu daga pampas sai leda to a irin wannan ko zai ga mutum ya ji ɗibi ƙasar da an zuba batir ya mutu an jebar ya ɗiba ya ji ya kai gonarsa wannan chemical ne kake kaiwa gona kuma ɗiba za ta yi uptake na nutrient element zai je har cikin wannan amfanin kuma a zuwa ci ya kawo kansa ya kawo tumor ya kawo waye ya kawo waye duka da 'yan ƙauye masu shanya abinci a bakin titi kiririn kwalta yana fitowa yana shiga cikin abincin da kake shanyawa a kan titi an shanya masara an shanya shinkafa an shanya me wannan abin da ake singalin kubewa rogo duk cuta ne wannan abu sai za ka ji ganin mutane duk kowa ya kwarraɗe baka shekara arba'in ba makatsu ba Allah duk wannan abu mota ta zo wucewa tana emitting din hayaki ne wannan hayakin da take zubarwa yana taba wannan abinci da kuke shanyewa kan hanya zuman dizi a wannan ba zuman dizi ba ce haba wannan ai bala'i Allah ta wace to Allah ta wace mai Allah ta'ala sai ce kuntum ala shafa hufratin min an-nari fa anqadhakum minha kun kasance a kiyayyen da kuke yi da junanku kafircinku ya sa har kun kusa kuna bakin gabar shiga wuta saboda adawa da keya ga ku a bakin wuta fa an kaza kun minha Allah ta'ala tsayar ya tsane ku ya tsayar da ku daga wannan wutar dalilin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayati la'allakum tahtaduna Allah ta'ala ke haka Allah ta'ala ke bayyana muku ayoyinsa wala Allah za ku zama daga cikin shiryayyun bayi wanda Allah subhanahu wata'ala yake kaunarsu to ga ayoyi gaba ga kuma mun yi alƙawarin za a karanta jawabin kudaden da mutane suka bayar na waqful walidai wanda aka tara asusu sai dai mu tsaya kan wani ayar kenan ko sai mu sake tashi kan walta kun minkum ummata a gobe insha Allah ta'ala kan aya ta 104 to sai dai ka zo na karanta mutane ga wannan jama'a mun tsaya kan wani ayar shekara ɗaya kenan tun wacce shekara muna ta neman gudunmawa da taimako na wakful walidai wanda muka nemi mutane su dinga bara naira dubu dubu ga mahaifansu mahaifinka naira dubu mahaifinka naira dubu da kanka naira dubu a duk wata wani yana sa ma kansa shi kadai wani yana sa ma iyayensa su biyu wani kuma ya sa ma ɗaya daga cikinsu wanda ya mutu wani dai haka dai Allah ta'ala taimaka mutane suka amsa kira wanda alhamdulillah mun gode Allah ta'ala da muka yi wannan kira ko mutane suka amsa ina mai tabbatar muku har ga Allah ina daga cikin wani suke kallon kuɗi da sun shiga wani ma naira ɗari bai rike samu kai akwai ma wanda taɓa ga yasa naira da naira ashirin ma ko to duk kuɗin da suka shiga kwamitin suna gani ni ma ina gani kuma wallahi tallahi da na ga naira dubu ta shiga daɗin da nake ji a raina ya fi aikin da nake yi da kasuwancin da nake da na ga kuɗi sun shiga miliyan goma miliyan ashirin a kawdina wannan nawa ne halal malak ni ne wahala na neme su wallahi ba na jin daɗin shiga wannan kuɗin irin in ga naira dubu ta shiga wannan akawun na wadda me yasa saboda mun kira mutane sun yi da mu mun ce ku yi kun yi to wannan abin yana faranta mu rai kuma ina jin daɗin sa sosai a rayuwata sannan yana nuna cewa har yanzu akwai masu ganin kima da daraja ta iyayensu kuma akwai aminci tsakanin malamai da kuma waɗanda ake karantarwa a ƙasar to alhamdulillah kuɗaɗen da mutane suka tara daga wannan lokacin zuwa bana zuwa yanzu da muke cikin wannan farkon wannan a ramadan din nake zakatar su ba mu littafin abinda suke da shi a wancan littafin gaba ɗaya wanda mun gaya muku dama a baya wannan karatukan da muke gani ana ɗauka da wanda kuke gani yanzu a talabijin da wanda ake ji a gidajen rediyon da aka ɗauka duka da wannan kuɗin ba na ka ɗauke su har da na bara da muka yi da wannan kuɗin aka biya ba sukan da aka ci gaba da bara in ba kuma ta bara gidan rediyo wanda suke saurin gidan rediyo nan zamfara an faɗi wani kwamishina da ya ɗauki nauyin wannan tafsirin a gidan rediyo to amma sai zama Allah bai ba shi iko ya cika alƙawalin ba an bibiye shi an bibiye shi ya dinga ya gara mu dama ni na biya muku ni tun ba ran nace kar a sama karatun ko a talabijin din ko a rediyon dun haƙura kwamiti suka ce za su bi ɗan siyasa a iya samun kuɗi to ne ce ni da ba za a je da ni ba ni kuma ɗan siyasa zan ce ka taimaka ka sa kuɗinka ka in ya yi yayi in bai ai a can baya ba su suke biya mu muke biya da kanmu to in ba mu da shi sai mu hakura in muna da shi ko shi ke to cikin taimakon Allah sai aka samu sun ce sun dauka yan gidan rediyo suka dinga bin su su ba da kuɗi su ba da kuɗi suka ki biya mu ma lokacin muna cikin talauci ba mu da kuɗin da zamu biya kuma gashi ana ta har a gidan rediyo ana ta cewa in ba a biya ba za a dakatar nace ku bari su dakatar sai mutane su gane mu ne muka yi yaudara ko kuma su wanda suka yi alkawarin suka yi yaudara to gaskiya an bi shi an bi shi an bi shi da yaransa na ofis suna ta yaudara mu su yan kwamitin na jinjina musu kuma na ga jajirce wasu duk sadda zaga an yi albashi su biyu ɗan mutanen amma ba a biya ba alhamdulillah Allah bai kunyata mu ba mun biya wasu lokacin da aka fara samun wannan kuɗaɗen aka ɗauka kuma daga cikin zaka sake biya har tafsirin da aka kalla bara wanda a cikin muka dinga tallata wannan waqful walidain din alhamdulillah shi ma duk da wancan aka biya bana ba wani gidan rediyo ko gidan talabijin da ke mu ko su an biya kowa kuma an biya da wannan kudin an biya da wasu kudaden ba mu da wani bashi na wai da'awa ana bin mu kuɗi kaza babu sannan alhamdulillah abubuwan da muka ce za mu yi na da'awa da ake yi a garuruwan maguzawa ga mala haruna allah saka masa alkhairi su ne jagorori a can sun ki karantarwa a can abinda Allah aka alƙawari wanda Allah hore mana mun ci gaba ne wanda za mu iya yi wanda kuma ga zai yawa mun dakatar ba a yi ba wannan ta sa ma har muka ɗebo yaran yanzu ga suna suna tare da mu kun san ba da hostel ga yanan daga nan duk wanda ya kalli inda da aka gina ga hostel da muka gina wanda ɗalibai sun ga zama a wajen to alhamdulillah cikin wannan ma mun ɗebo yara daga Bauchi da na Rijau da kuma menene sunan garin Emma Nasarawa state yaran suna nan yanzu haka suna tare da mu suna karatu za su cigaba da karatun boko za su cigaba da karatun addini kuma da wannan kudaden da kuke bayarwa naira dubu dubu da su ake daukar nan wani abu sannan karatukan da ake na wata wata a nan masallacin malamai suke zuwa daga lokal gamman lokal gamman na da suna halarta abincin da ake dafawa da sai aka cigaba da amfani da wannan kudin wannan filin da kuke gani daga nan zuwa wannan hostel din da an taba sayar mana da shi amma ba a ce mu ba da kuɗin gaba ɗaya ba to lokacin da aka tambayi kuɗin an na ba da naira dubu ɗari biyar a kan wannan filin kun ga wannan makarantar filin yana tsakiyarmu da makarantar yanzu so na wata mata ne ta hanyar mala aminu makwabcinmu wannan da gidansa nan shi yake kula da filin suka zo su ta sayar ma masallaci kuma suka sayar mana muka ba su sai suka biyo mu cikon naira dubu ɗari sadda suka nemi kuɗin kuma ni ban da kuɗi dole a cikin wannan kuɗin na wakafin wanda muka saka sa wannan kuɗin a ciki wannan filin da yake nan gefen masallaci shi mun saye shi ba da kudin wakful waldain ba da yanan wannan fili guda biyu 100 by 50 duk zai shiga cikin haramar masallaci shi ba da kudin wakful waldain muka saya ba dai amma duka ne muna ƙara ci gaba a harkar da'awa sannan abubuwan alkhairi aka ci gaba da yi an yi kuma alhamdulillah duk abin da aka samu mai rubutawa da karɓar sako da zuwa banki zai muna bayanin duka abin da suka samu da kuma abin da aka amma ni na fi kowa jin daɗi wallahi saboda ni ne ta yi kwaciya ku bayar kuma alhamdulillah mutanen suka bayar duk da cewa mu tage ɗinmu mutum dubu ɗaya ne muke so a najeriya kacal ma sun ishe mu wani duk wata in kowa zai ba da naira dubu ɗaya mara miliyan ɗaya ayyukan da muka sa na gaba na alkhairi sai inda karfin mu ya kare kenan sai inda muka tsaya naira dubu dai ba ta yi ma mutane wahala ba wani za ga ya dage duk wata yana bayarwa wani yana tsallacewa saboda yau da kullum shi ma mai neman agaji ne wani kaza wani kaza alhamdulillah muna gode da kowa daga cikin abin da ke ƙara faranta mara a cikin wani abin wannan gurbin ya zama kamar wani yan uwa ne masu kaɗu na juna a wajen wanda duk abin da ya faru na jaje za ga an sa an yi a gurbin ana ma juna jaje in mutuwa ce a yi in gobara ce kamar na san wata makaranta da sai gobara ta ɗaya daga cikin ma'abota na gurbin kuma mun ji an mai jaje a nan ma na ko wasu garuruwan wasu abubuwa na faruwa kuma ana turuwa grup din inda mutane suke cikin wani grup kuma ana tallafa ma juna da shawarwari da yan uwantaka alhamdulillah mun gode Allah wannan yana mutane suna da bibiyar abubuwan da ake yi ya kamata ita cikin minti biyu uku zai karanta mana abin da suka samu jimilla gaba daya da mafi girman abubuwan da suke da kuɗin sai mu tashi insha Allah ta'ala inda saura minti biyar
Salamu alaikum wa rahmatullah. Kamar yadda malam ya yi bayani na waƙaful walidain wanda an ka asasa a shekarar da ta wuce na Ramadan cikin Ramadan an ka asasa shi. Za mu ɗan yi taƙaitaccen bayani akan yadda an ka tara kuɗin da kuma abubuwan da mun kai da kuɗin. Mun yi ƙoƙari mun buɗe wata group guda uku wanda adadi na mutane na farko muna da mutum 240 a cikin group na farko amma adadin mutanen da ke ciki wanda suke saka kuɗinsu a duk wata in sun samu dama sun samu ikon saka kuɗinsu sun kai mutum hamsin zuwa hamsin da hudu in ma an samu akasin tura kuɗin ba a samu a haka ba amma ana samun mafi yawancinsu ba su kasa ma arba'in da biyar sai group na biyu muna da mutum tamanin da biyar cikin shi wanda masu ƙoƙarin sa kuɗinsu a duk wata a duk wata akwai masu kokarin sa kuɗi duk wata akwai kuma masu kokari su sa an ga watan su tsallake wata ɗaya ko wata biyu to muna da adadin mutum 26 zuwa 28 wanda suna kokarin sa kuɗi a duk wata in ma an ka samu haka to muna samun akalla mutum 20 group na uku muna da mutane da yawa daga ciki wanda wasu ba su whatsapp amma muna da contact ɗinsu za su kira number wayan masallaci su yi su ce a rubuta sunansu a yi saving din number su in wata ya yi sai mu tunatar da su idan wata ya yi lokacin da muke tunatar da gurub na harko da gurub na biyu su muna da list din sunayensu da muke tura musu sms in muka tura musu za su gani daga cikinsu suna da yawa sosai da yawa daga cikinsu in sun turo in muka gan sunansu mun san sunansu muna da littafi gashi ne wanda muke ɗaukar record ɗin duka gurub ɗin guda uku daga ciki za mu bi sunan kowa akwai month da mun ka sanya mun sanya watanni daga watan da an ka fara har zuwa watan da muke ciki za mu kowa take akwai kuma wanda ba su bukata a san sunan su suna cikin wanga group din da kuma wanda ya turo kuɗi wanda ba mu tantance su ba mu gane kowa ne ba za mu je mu doki sunan mu sanya shi cikin jerin sauran sunayen kuɗaɗen da an ka samu a cikin wannan account din 27 ga watan 8 na 2022 an cire naira 170 sai hudu ga watan goma an sake cire naira dubu ɗari da arba'in da biyar sai talatin da ɗaya ga watan sha ɗaya mun sake cire dubu ɗari biyar da tamanin sai cikin watan disamba mun cire dubu ɗari biyar da sha biyar a cikin wanga watan da muke ciki sha bakwai gare shi an cire dubu ɗari da hamsin sai ashirin da hudu an cire naira dubu arba'in wanda idan aka haɗa su da baki ɗaya za su kama miliyan ɗaya da dubu ɗari tara da saba'in da bakwai saura abin da ya saura cikin akan muna da naira dubu ɗari da muna naira dubu arba'in da ɗai kenan abubuwan da mun kai da kuɗaɗen kamar da malam ya bayani mun biya kuɗin private fm wagga fm da agusau wanda ya yi bayani aka da an kaɗan samu na wannan ma'aikatar dubu ɗari hudu da hamsin da shekarar da ta wuce mun sake biyan afirka tv naira dubu ɗari biyar azumin da ya wuce mun biya dubu ɗari cikin kudin hilin da ya bayani sai mun ka sake biyan dubu ɗari biyar na wannan azumin da muke ciki na afirka tv fm a shekarar ga sun ƙara kudin ɗaukar nauyi na awa guda ya koma dubu ɗari biyar an biya su kudi daidai sai kudin sun ka kama naira miliyan biyu da dubu hamsin akwai sauran ayyukan da malam ya ambata wa'anda muka yi wa'anda idan muka lura kudin da an ka cire da kudin da muka kashe kudin da muka kashe ma sun yawa sun yawa sauran kudaden duka suna hitowa ne daga cikin aljihun shi kaɗan daga cikin ayyukan da muka gabatar a ƙarƙashin wannan waƙaful walidain din muna da abinci da muke yi na karatu duk wata don da duk mai halartar duk asabar ta ƙarshen wata nan yana ganin ana karatu da duk local government ɗin da a cikin jihar zamfara ana samun masu halatta suna zuwa ana karantar da su ilimi wanda na kunshi limamai na ibai da, da limamai mun yi gyaran mike da nan da kano da sauran wasu masallatai wanda a ƙarƙashin wannan waƙaful walidin akwai malamai da ake biyan kuɗin da a wasu zuwa wajen tafsir da kuma wa'azi da suke ma maguzawa ta hanyar su samu shiga addinin musulunci su waye da musulunci menene ake cin musulunci kan shi akwai kudaden malamai wanda yana cikin tsari idan makarantun da aka san wannan wakafi din idan malaman sun karasa kudaden da za su biya makaranta ta rasa kudaden da za a biya malamai ko kudin ba za su ita ba za mu iya taba cikin wannan kudin mai an gina rijiyoyi wanda muna da rakwadin su ga wayoyi an riga an rubuta su sai gyaran masallaci da kuma kudaden da an ka ga fm da channel tv da social media irin su africa tv sai shirye-shiryen watan azumi da cikin kudin fili da an ka biya wannan su ne ayyukan da mun yi muna fata allah ubangiji ya ba wanda sun ka sa dukiyoyinsu lada ya sada su da aljanna fitausi ya ba su lada wakafi allah ubangiji kuma ya ba kowa damar sa irin wannan wakafi don wakafi ne wanda ba wai abin mutum guda yana yi ba kowa ya shiga cikin aiki alkhairi a yi gaba ki dai Allah ya saka da alkhairi
to masha Allah wannan shi takaitaccen rahoto za mu kuma ci gaba da gabatar da wannan sako kullum mu gabatar wa wanda suke bukata insha Allah ta'ala wanda saka daga gobe tunda lokacin ya kare yanzu account number din mu shine 0010966800 jaiz bank ne lambar waya kuma za a dinga kira 0916227026 subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh